الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a yau muna sha biyar ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna bisa kan suratu qaf suratu qaf ita ce sura ta 50 a jerin surorin alkur'ani mai girma mai ayoyi 45 karatunmu da ya gabata mun tsaya a kan aya ta takwas a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya na tara faɗin Allah ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود Allah ta'ala ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka kuma muka saukar da ruwa mai albarka daga sama fa ambatna bihi jannatin sai muka fitar da hadamu da shi wa habbal hasid da kwayoyi waɗanda ake girbewa wa nakhla basiqatin da wato itacen da binnai masu tsayi laha tal'un nadid waɗanda suna da 'ya'ya daddaɓe rizqan lil ibad arziki ne ga bayi wa ahyayna bihi baldatan maita kuma muka rayar da gari wanda ya mutu da shi kazalikal khuruj kamar haka ne fitawa daga kaburbura zai kasance Allah ta'ala ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka kuma muka saukar da ruwa daga sama nan minas sama'i minas sahabi ake nihi saboda ruwa yana saukawa daga girgije ne ba daga sama ba shi kuma girgije dama ba liƙe ke ga sama ba don haka as-sama da ma'anar sama na lugha na yaren larabci kenan shine ma'anan shi a nan wurin saboda as-sama yana zuwa da ma'anar sama ta can sama yana zuwa da ma'anar kuma saman rihi ma ana ke ana ce mai as-sama kamar da Allah ta'ala ya ce falyamdudu bi sababin ila sama anan anan ma sama da ake nini kaga ba sama ba waccan to dan haka muka sabkar da ruwa wa nazzalna minas sama'i kuma muka sabkar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka mai albarka shine wato wanda yake da yawa kuma yake da ake yawan amfani da shi domin dama albarka abinda ake da ita shine yawa da haɓaka to ruwan nan da Allah ta'ala yake sabkawa daga sama yana cikin albarkan shi mutane su sha su yi amfani da shi su jiba mashukoki su shayar da dabbobin su kamar yadda Allah ya faɗi a suratul abasa yace mata allakum wali an'amikum ruwan da ake sabkawa a fitar da ababe Allah yace amfani ne gare ku da ku da dabbobin ku to saboda haka ruwan da Allah yake saukawa daga sama mai albarka ne yana cikin albarkan shi yana amfanar mutane a rayuwansu yana amfanar su a gangar jikinsu yana amfanar su a bangaren lahiyansu yana amfanar su a wato bangarori da da dama kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul anfal yace wa yunzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam wannan aya ta faɗa amfanoni da yawa da haka Allah ya ce ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin Allah ta'ala ce sai muka fitar da wato bihi da shi wannan ruwan da aka saukar daga sama jannatin ma'ana basatin fadamu waɗanda suke kenan lambuna daban-daban wa habbal hasid da kuma ƙwayoyi waɗanda ake girbe su to Allah ta'ala ya ce dukkanin waɗannan da ruwa ne Allah ta'ala ya sabkar da wannan wan nakhla ma'ana ma'ana fa ambatina bihin nakhla kuma da wannan ruwan muka fitar da itacen da binnai basiqatin masu tsayi laha tal'un nadid Allah ta'ala ya ce suna da ƴaƴa waɗanda suke daddabe nadidi su ne wanda suke caccaɓe wasu wani bayan wani waɗannan ƴaƴan da Allah ta'ala ya fitar na dabinun Allah ya ce rizqan lil ibad dukkanin waɗannan da Allah ta'ala wato ya fitar da su ta hanyar ruwan sama domin ya zamo arziki ne ga bayi ya zamo cimaka gare su ya zamo abin amfani gare su domin arziku shine dukkanin abin da aka shirya lil intifa'i bihi domin amfanuwa da shi wa ahyayna bihi baldatan maita Allah ta'ala ya ce kuma muka rayar da gari wanda ya mutu bihi da shi wannan ruwan sai Allah ya ce kazalikal khuruj kamar haka ne hutawa yake ma'ana kamar haka ne hutawa daga kaburburra zai kasance kamar yadda Allah ta'ala ya fitar da 'ya'yan itace da babu su ya huddo su to haka nan ne kuma kun mutu kun sike kun bi ƙasa babu ku kuma sai Allah ta'ala ya fitar da ku kenan ta sun yi daidai da fitar da 'ya'yan itacen da Allah ya yi da sauran itacen da binnai ya samar da 'ya'ya a gare su bayan da suna matsayin babu to kamar handa suke babu Allah ya samar da su kamar haka nan ne kuma wato masu musu cewa za ku tashi bayan mutuwa Allah yake ba su amsa cewa to kamar yanda Allah ya samar da waɗannan ababen daga babu kamar haka nan ne Allah zai huddo ku daga cikin kaburburranku wannan ɗaya ne daga cikin dalilai guda hudu wanda alkur'ani ya yawaita maimaitawa a cikin shi wanda su ne dalilan da suke tabbatar da tashi bayan mutuwa kamar yadda muka sha karantawa cewa akwai wasu dalilai guda hudu wanda Allah ya yawaita maimaita su cikin alkur'ani a matsayin su ne hujja su ne dalili da suke tabbatar da cewa Allah babu shakku babu kwankwanto zai tado mutane bayan mutuwansu waɗannan dalilan daga cikinsu akwai wato samar da mutum a farko lokacin da babu shi Allah ya yi ta maimaita wannan shi sa Allah ta'ala kamar da har cikin wannan sura Allah sai da ya ce afa ayina bil khalqil awwal shin mun gagara da halitta na farko halitta ta farko ta gagare mu bata gagare mu ba sai sai sai sake maimaita ta Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai Allah shine wanda yake fara halitta da farko sannan ya sake maida ta ka sake maida wannan shine yi sauki a gare shi Allah ta'ala ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra kace musu wannan wanda ya kirkira halittansu farkon halitta shine wanda zai raya su haka cikin suratul isra'i kafirai Allah ya kawo zancen su sun ce in muka tattake muka zamo kasusuwa yanzu nan za a sake dawowa da mu wani sabuwar halitta sai Allah ya ce a ba su amsa qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ka ce masu ku zama duci ko ku zama karhe ko ku zama wata halitta wadda take da girma take da tauri a cikin zukatanku fasayaquluna man yu'iduna za su ce to wane ne wanda zai dawowa da mu sai Allah ya ce qulil ladzi fatarakum awwala marra kace shine wanda ya kage ku tun harkon wato halittan ku fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba to wannan ɗaya ne daga cikin abin da ayoyin Qur'ani sun yi ta maimaituwa da yawa wajen tabbatar da wannan haƙiƙa kenan shi wanda ya yi halittar ta harko daga babu shine wanda zai mai doka ka kenan wannan hankali yana karba ko yanzu wannan hujje sai zama hankali ba zai karba ba a ce wato wannan zalika raja'un ba'id ya zama wannan yana da nisa ga hankali wani irin hankali ne wanda bai yadda ba cewa wanda ya samar abu da abu daga babu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura daga baya ya zama shay'an mazkura ya samar da shi to wanda ya wannan kuma sai ka ce yanzu dan ka mutu bai iya dawowa da kai wani ne wahala cikin biyu dalili na biyu wanda alkur'ani ya tabbatar da shi shine halitta wato sammai da kasai da abubuwan da ke kansu wanda Allah ta'ala ya yi ta maimaita wannan dalilin cikin alkur'ani kamar yadda ya faɗi a suratun nazi'ati a antum ashaddu khalqan amis sama banaha shine kuka ya halitta ko ko sama dan adam ya san da cewa sama ta hishiyo ya halitta ya za ka kalli kanka ka kalli sama ka dora ganin wa zai yi wahalar samarwa to Allah ya samar da sama ya gina ta tare da dukkanin girmanta da faɗinta da ababen da ke tattare da ita wannan bai zama aiki ba ga Allah sai kai dan ka mutu Allah ya tado ka sai zama aiki haka Allah ta'ala ya ta maimaita wannan hujjojin na halittar sammai la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan nas to nan ma Allah ya faɗi irin wannan ko kamar yadda muka karanta je ya ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum yana mai kafa masa hujja da cewa wato shi mai iko ne akan ya tado su bayan mutuwa yace shin ba su kalli halittar sama ba kaifa banaina hawa zayyana hawa malaha min furuj nan kuma sai Allah ta'ala wato ya gayi wato sabkar da ruwa wanda wannan sabkar da ruwa a raya ƙasa bayan mutuwanta shine dalili na uku wanda cikin alkur'ani suka ta maimaituwa cikin dalilan da cikin tashi bayan mutuwa shi yasa duk in Allah ya faɗe shi sai ya ce to kamar haka nan ne shi zai zai tado matattu duk in Allah ya faɗe shi sai ya ce to wanda yake wannan yana da iko akan ya rayar da matattu a cikin suratul hajj da Allah ta'ala ya ce wa taral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzat wa rabat sai ya ce innal ladhi ahyaha wannan ba suratul hajj bane ko وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سيتي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى kenan wa Allah ta'ala da ya gayi raya ƙasa bayan mutuwanta sai Allah ya ce wannan yana tabbatar maka da cewa Allah gaskiya ne wa annahu yuhyil mauta kuma lalle shi yana rayar da matattu a suratul fussilat ne Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat wa rabat yana daga cikin ayoyin Allah kana ganin ƙasa busassa idan muka sabkar mata da ruwa sai ta zabura sai ta kumbura sai ce innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya raya ta wallahi shine wanda zai raya matattu haka Allah ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin suratul rum Allah ta'ala wato ya ce fanzur ila athari rahmati fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir haka Allah ta'ala ya ce yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha sai ya ce wa kadhalika tukhrajun kamar haka nan ne kuma za a huddo ku haka cikin suratul fatir Allah ta'ala ya faɗi ya ce wallahu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha sai yace kadhalika an-nushur kamar yanda aka raye kasar nan bayan mutuwan ta kamar haka nan ne wato za a tado ku bayan mutuwa haka a suratul araf Allah ta'ala ce hatta idza aqalla sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai yace kadhalika nukhrijul mauta kamar haka to wannan yana da yawa Allah ta'ala ya ta maimaita wannan shi ma a matsayin dalili babba da yake nuna cewa wanda ya sabkar da ruwa akan ƙasa bayan tana busassa ya raya ta to haka zai raya da halittu ranar alkiyama shi kuma wannan wato inda yake daidai da juna domin kamar yadda dalilin sabkar da ruwa ne Allah ya fitar da tsirrai ko ai da babu su kuma in ka tona ƙasa ba ka tar da su amma dalilin sabkar da ruwa sai Allah ya fitar da su to shi ma wanda suka mutu suka narke suka zama ƙasa Allah zai sabkar da ruwa kamar yadda dalilai suka tabbatar da za a yi ruwa na shekara arba'in wannan ruwan wasu malamai ma sun ce ruwan yana kama da ruwan mani shine zai dora zuba cikin ƙasa tsawon shekara arba'in to in ya zuba dalilin wannan ruwan ne wato abin da ya nagoje na jikin ɗan adam zai dora tsirarwa yana hutawa to sai Allah ta'ala ya hada jiki halitta dukkanin wani dan adam wanda ya taba mutuwa ya bi ƙasa daga nan sai Allah ta'ala ya ba ƙasa umarni ta fitar da su to don haka Allah yake kafa hujja da wannan a matsayin hujja ce babba da take nuna cewa yanda kake ganin inda za ka yi ko metar nawa za ka yi kana gina cikin ƙasa ba ka tarra ciro ko guda amma yanzu idan Allah ya zubar da ruwa kawai sai ga ya fito to daga ina yake to haka nan ne sai Allah yake gayin wannan misalin sai ce kazalikal khuruj kamar haka ne za ku hutawa daga kaburburra kuma wato kamar yanda Allah yake fitar da cirrai bayan da babu su a cikin ƙasa dalili na hudu wanda shi ma ta maimaituwa shine misali na wasu waɗanda suka mutu Allah ya tada su ƙarara wannan ma ya ta maimaituwa cikin alkur'ani a cikin suratul baqara ya hiko ina maimaituwa Allah ta'ala ya kashe banu isra'ila wasu yahuda da suke tare da annabi musa wanda suka ce su ba sun imani hatta narallaha jahara sai mun ga Allah kuru-kuru kawai sai tsawa ta kama su annabi suka faɗi suka mutu annabi Musa ya ta addu'a rabbi laushi ita ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ta roƙon Allah sai da Allah ya tada su dan haka Allah ya ce musumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to kaga wannan tada su bayan mutuwa dalili ne akan cewa Allah yana tunda ya ya shafa ruwa ba wai su ɗaya ba ko na gaba cikin bakara Allah ta'ala ya bada labarin mutanen da dalilin su aka kawo kissa suratul bakara gaba ɗaya shine wani mutum an samu wani mutum kohar gidan wani wato an waye gari kawai ga yana an kashe shi an rasa wanda ya kashe shi dangin shi suka zaburo suka ce ai mai wanga gidan shi ya kashe shi tunda kofar gidan shi aka gane shi shi ma dangin shi suka zaburo ana shirin yaƙi daga baya masu hankali suka ce kan mu kashe kanmu akwai annabi tare da mu mu je wajen shi a warware mu matsalai sai suka je wajen annabi Musa suka faɗa mai abin da ya faru sai annabi Musa ya ce to zan roki Allah ya bayyana lamarin nan annabi annabi Musa ya roki Allah sai Allah ya mai wahayi ya ce su yanka saniya shine annabi Musa ce masu inna Allah ya amurukum an tadhbahu baqara Allah yana maku umarni ku yanka saniya suka cika amma kamare na mu wallahi tattakhizuna huzwa kama yada mu abin izini ina alaka tambayar da muka muka da wani yanka saniya mu cewa muka ya kai ka gaya mamu wane ne ya kashe wannan ran sai ce a'udhu billahi an akuna min jahili a in ban da jahili babu wanda Allah zai ce ayi kaza shi ya ce yana da ja ko sai ya auna abin ga hankalin shi ya gani ina alaka wannan jahilci ne yace a'udhu billahi an akuna min jahili ina neman tsarin Allah game da in kasance daga cikin jahilai kenan jahilci ne ka ce kana da ja cikin tsarin Allah ko ba jahilci wani jahilci ne ganin cikin suratul hud ma Allah ya maimaita lokacin da annabi nuhu ya ce annabi nuhu ya ga dan shi ya hallaka ko shi sai kasa ganawa Allah ka ce zaka tsiratar da ni da ni da iyalai na kuma yanzu ga dana ina ta cewa zai shiga jirgin ruwan na yaƙiya karshe ya mutu shi ma cikin wanda aka hallakar sai ce bari ya dan tambaya ji ya ce ya Allah ubangiji ka mini alƙawalin zaka tsiratar da iyalai na inna bani min ahali dan nan nawa ai shi ma yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqu kuma ni na tabbatar da alƙawalin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi amma kai ka hidu wani mai hukunci iya hukunci kenan yana son ya ji amsa sai Allah ta'ala ya ce mashi ne ya nuhu innahu laysa min ahalika ya kai nuhu wannan baya cikin iyalinka innahu amalun ghairu salih lalle shi aiki yake aikata ba ba aikin kwarai ba don haka baya cikin iyalanka wasu malamai suka karanta innahu a innahu amalun ghairu salih ko ko innahu amila ghairu salih innahu amalun ghairu salih suka ce shi aiki ne wanda ba na kwarai ba sai suka ce yana nuna kenan ba danka bane ko shi zina tai wal iyazu billah to wannan magana ta yi muni kuma bai tantanta a jinyana ta ba ga matar annabi malamai sun ce babu ɗai cikin matan annabawa da ta taɓa yin zina ko kuma ta ha'inci annabi ta hanyar cin amana ta zina ba a taɓa samu ba don haka sai dai wani ha'inci na daban ita kuma wannan ha'incin da ta bai da alaka da wannan don haka dai ala kulli hal Allah ta'ala a ƙarshe sai ya ce mashi wato inni a iduka an takuna min aljahilin shine mahallu shahid Allah ya ce ina ma wa'azi dan kaka zamo daga cikin jahilai saboda wanda suke jahilai su ne suke da ja ko ba su yarda ba idan Allah ya zartar da wani hukunci amma wanda ba jahili ba to duk abin da Allah ya zartar ya san da Allah mai cikakken hikima ne da cikakken iko baya yin wani abu akan banza don haka zai miƙa wuya ya sallama saboda haka wato da annabi Musa ya masu umarni su yanka saniya suka ce suna da ja annabi Musa ce wannan aikin jahilai ne Allah mana tsari karshe suka ce to a gaya mun wace kala ce zuwa karshe dai suka yanka saniyar da kyal Allah ya ce masu faqul nadribuhu bi ba'dihha ku bigi wannan mataccen da wani shashi na saniyan nan suka ciro wani bangare na jikin wannan saniya aka tiki wannan matacce sai ya miƙe tsaye ya ce wane ne ya kashe ni ya bayani ya ga ko wane ne ya tona mai asiri ko ko da ya gayi shikenan sai ya koma kuma sai Allah ya ce masa to kun ga yanda kuka buge shi ya tashi kazalika fa qul nadribuhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun kamar yanda kuka ga wannan mataccen ya tashi to kamar haka nan ne Allah yana rayar da matattu ɗaya ne daga cikin dalilai da kuma musallai wanda yake nuna maku Allah yana rayar da matattu kuma Allah ya gwada maku ayoyin shi don ku zama masu hankali ko da ya bayanin wanda ya kashe shi ya gama sai ya koma ya kwanta ya mutu sai suka ci gaba da gardama sai Allah ya ce sun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ko dan haka wato haka ma cikin suratul baqara Allah ya kawo zancen dubban al'umma wanda suka fito don gudun mutuwa allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu Allah ce musu ku mutu kowa hade ya mutu ba gardama daga ba sai Allah ta'ala ce ku tashi ko sai suka tashi kuma suka ci gaba da rayuwa cikin suratul baqara nan dai Allah ya kawo labarin kuma labarin wani wanda ya wuce wani gari an kashe mutanen garin gaba ɗaya ba mai motsi aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha sai Allah ce to kai ma faɗi ka mutu yana mamaki yanzu nan wannan mutanen shiru kake ci ba motsin kowa ko ta kaka Allah yake raya waɗannan al'umman bayan mutuwansu shi dai ya imani da Allah na rayawa amma yana al'ajabin haka sai Allah ce to mutu kawai sai ya faɗi shi ma ya mutu sai da ya shekara ɗari Allah ya ce tashi sai ya tashi Allah ya ce kwana nawa kai anan ya ce to ai kwana guda ne ko jiya ne ko kuma shi yana ganin kamar abin duka bai wuce yini ɗaya ba ko wani bangare ma na yini bai kai yauman au ba'da yau da ya ce yini ɗaya sai ga kai yayi tsawo ai da safe ne nazo kuma yanzu zuwa la'asar ne ko sai ya ce ba'da yau wani shashe ne na yini na yini sai Allah ya ce mashi balla bista mi'ata am haka Allah ta'ala ya nuna akan ashabul kahfi Allah ta'ala ya sanya su suka yi wani dogon kwana shekara ɗari uku da ƙari ba ci ba sha kuma wasu canza ba daga yadda suke a da bayan shekara ɗari uku Allah ce ku tashi suka tashi kowa ya gan shi irin yadda yake kamar yadda ya zo sai suka ɗauka masu ma kamar yawman abu ba da yawman ne su ma suka yi ko suka ɗora saɓani kam labistum labistuna yawman abu ba da yawman suka ce kai wani dai ya cin kayo abin akwai wasu alamomi da suke nuna wannan lamari Allah kaɗai ya san shi ko ya ce kawai Allah shi ya san ko kwana na ko kai ku da yanzu aje a nemo tuwo fa ba azu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madina a nemo abinci ku bar wannan hira dan haka Allah ta'ala ya nuna haka wannan hujjoji ne su ma wanda Qur'ani yayi ta kawawa da suke nuna Allah mai iko ne akan rayar da matattu annabi Ibrahim lokacin da yace shi ma yana son a gwada mashi wasu malamai sun ce abin da yasa annabi Ibrahim ya buƙaci ya gani da idan shi lokacin da ya tattauna da namarudu namarudu ya ce mashi waye ubangijin ka ya ce rabbi yallazi yuhyi wa yumit ubangiji na shine yake rawa na kashewa sai ce ka taba gani gaban ka ya raya ko ya kashe sai ya kurukuru ya ce a ya ce to kuma ya ce ni ma ina raya ba ina kashewa to dalilin wannan tambayar da namarudu ya mai sai annabi ibrahim ya ga yana buƙatar yanzu ya gani sai sa ya tambaye allah ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta allah ka gwada mani in gani da idona yaya ne kake rayar da matattu sai Allah ya ce mai annabi Ibrahim baka yarda bane ya ce wallahi na yarda amma dai dan in ƙara samun natsuwa sai Allah ya gwada mashi ya ce ya samu tsuntsaye ya gugguncira su ya ciccira naman su ya jajjagula su in ya jagwala ya bi kashi kashi wanda ya yi ya mutsa ya kai akan dojo daga baya ya koma gehe ya kira su ya ga yanda Allah zai raya su dan haka annabi Ibrahim ya yi haka ya halhada ko da ya ɗan arba'atan min at-tayr aka ce tsuntsu kala hudu ya samu ɗawusu ya samu zakara ya samu tantabara ya samu ɗayan duk da malaman tafsiri suna ta faɗin kalolin nan ma akwai saɓani wai wani kala ne ko to koma dai wani kala ne ya samu kaloli kai ko da ya koma gehe sai ce ɗawisu sai ga ɗawisu yanda wannan bangaren nama yake tasawa na nan ya taso na can ya taso yana halhaduwa sai da ya haɗu ya zama ɗawisu ran shi ya taso kuma ya tashi da hukan shi ya tunkaro shi duk wanda ya kira sai ya haka ya gani da idan shi Allah ta'ala ya nuna mashi kuma ƙarshe ce mashi ka sani Allah azizun hakim ne mabuwayi ne kuma mai hikima ne abinda ya tabbatar wannan tabbas ne don haka waɗannan dalilai wanda in ka kalli waɗannan dalilan guda hudu da Allah yake kafawa wajen cewa shi mai iko ne akan ya tado halittu bayan mutuwa to zaka ga cikin wannan surai dukkan su sun maimaitu duka waɗannan dalilan Allah sai da ya kawo su don ya tabbatar da shi mai iko ne to shi nan daga cikinsu Allah ta'ala ya ce kamar yadda yake raya gari bayan da ƙasa ta bushe kana ganin ta a bushe Allah ya saukar da ruwa kawai kaga ta canza kala ta ɗauki wani sabon salo ta ƙawata da 'ya'yan itace kazalikal huruj kamar haka nan ne hutawa daga kaburburra zai kasance na'am كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق قواعد Allah ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin mutanen annabi nuhu sun karyatar gabanin su wa ashabur rasi da ma'abutan rijiya wa samud da samudawa wa adun da adawa wa fir'aun da fir'auna wa ikhwanu lutu da yan uwan lutu wa ashabul aikati da wato ma'abuta al'aika su ne mutanen annabi shu'aibu wa qaumu tubba'in da mutanen tubba kullun kazzaba rusula dukkan su sun karyatar da manzanni fa haqqa wa'idi kuma alkawalin azaba na Allah ya tabbata kenan alkawalin azaba ya tabbata a kansu Allah ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhi wannan ayoyi suna tabbatar ma wato mutanen makka ko kuma kafiran makka cewa kafircin ku bai hi kafircin kafiran da suka gabace ku ba sun karyatar da manzanni Allah ya hallakar da su shin ku da ku ɗiyan su wane ne da Allah ba zai hallakar da ku ba a kuffarukum khairun min ula'ikum shin kafircin ku kuna ganin ya kafircin waɗancan ne am lakum bara'atun fi zubur ko ko wani alƙawali kuka yi da Allah cikin littattafai na cewa ku Allah zai kyale ku in kun yi kafirci ba zai maku azaba ba don haka Allah ta'ala ya zano ya ce kazzabat qablahum ai kamin su kafiran makka su karyata manzannin Allah qaumu nuhin mutanen nuhu sun riga su su ne jagororin su su biya bayan su ne suke mutanen annabi nuhu kuma kowa ya sani a tarihi irin azabar da Allah ya yi masu alkur'ani ya maimaita a wajaje yanda Allah ta'ala ya musu sama ruwa ƙasa ruwa falta kalma'u ala amrin qad qudir ruwa ya haɗu daga sama daga ƙasa ko ina bulbulawa yake yi dandanan Allah ta'ala ya haɗa masu ruwan bala'i wanda suka hallakar da su baki ɗaya kamar yadda wato suratun nuhu ita ma a ƙarshenta ta kawo zancen ko mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara sakamakon kurakuran su ne da laifukan su Allah ya nitsar da su cikin ruwa daga ruwa kuma aka yi tazarci da su zuwa wuta to don haka Allah ta'ala ya ce sun karyata manzanni wa ashabun ras haka ma da ashabun ras ashabun ras su ne ma'abuta rijiya don arras shi ne rijiya rijiya shi ake kira da arras wato guda ɗaya ne jam'in shi ana shi mace risas to wannan ashabun ras malaman tafsiri sun yi ta maganganu da yawa akan su wane ne wannan ashabun ras wasu sun yi ta kawo labarin wani annabi ne aka turo mutanen shi suka kashe shi suka tulla shi cikin rijiya sanadiyar da yasa ake kiran su ashabur ras kenan wasu sun gayi maganganu daban-daban akan ashabur ras abdullahi ibn abbas yadda Allah tabbata a gare shi yace na tambayi wato na tambayi ka abul ahbar game da cewa so wane ne ashabur ras wannan sai yace mini ashabur rasi sune mutanen sahibu yasin wanda aka faɗi cikin suratu yasin ya zo ya ce ya kawai tabi'ul mursali ya ku mutane na ku bi manzannin Allah sai suka kashe shi sai ce to wannan su ne ashabin ras su wanda suka kashe wannan annabi wasu malamai kuma sun ambata maganganu masu yawa kenan akwai sabani mai tarin yawa tsakanin malamai cewa su waye ashabin ras tunan wannan sassa'adi cikin tafsirin shi cikin tafsirin shi yake cewa a sahabar ras ya ce wasu mutane ne wasu mutane ne waɗanda su ma suka ƙaryatar da manzanni daga cikin manzannin Allah Allah ya turo masu manzo sun ƙaryatar da shi ya ce amma Allah bai faɗa mamu su mutanen su wane ne kuma bai faɗa mamu cewa ba shi manzan wane ne sunan shi ya ce don haka ba mu da buƙatar mu san sunan shi shi manzan tunda Allah bai faɗa mamu ba inda akwai amfani ko wani buƙatar mu sani da ya faɗi sunan shi haka su ma al'umma tashi babu buƙatar mu sani amma abinda ke da kwai buƙatar mu sani shine Allah ya faɗa mun shine cewa su ma suna cikin jerin wanda sun ƙaryatar da manzannin Allah kuma Allah bai bar su ba yayi masa ukuba kaza Allah Allah ta'ala ya ce wa ashabar rasi sai ya ce wa samudu da samudawa samudawa mutanen mutanen annabi salih waɗanda Allah ya yi ta maimaita kissarsu su ma a cikin alkur'ani saboda akwai wa'azi cikin kissarsu a cikin suratul haqa da cikin suratul suratul shams da sauran surori na alkur'ani wa'adun da adawa wanda a cikin suratul fusilat Allah ta'ala ya ambata cewa sai da suka dora alfahari da ƙari suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne yi mu tsananin ƙarhi suna ganin wai su babu wanda ya yi su ƙarhi ba su hudda ko Allah ba shi yasa Allah ta'ala ce musu awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum yanzu wannan kaddan ba su kallon Allah da ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa kai mutum ya zama kato ba wayo ba hankali har ya kai yana ganin wai shi yanzu babu wayo hamma wanda ya halicce shi ma bai hishi karhi ba shi yasa Allah ta'ala ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa fir'aunu da fir'auna shi kuma fir'auna kissan shi shahararriya ce ya shahara don haka ko misali za a bada wajen lalacewa sai a ce ko kai ne fir'auna to kaga ya wadata su ba ma sai an bada labarin shi ba kowa riga san shi da banna wa fir'aunu wa ikhwanu lut da kuma yan uwan lut kenan yan uwan lut sune yan uwa na yan uwan shi ne nan wurin yan uwan shi ne amma na jini ko ba na addini ba saboda yan uwantaka iri-iri ce akwai yan uwantaka ta addini akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta haraka in kana wata haraka da mutum suka ce ai dan uwana ne ko da pastor ne kamar yanzu misali kai dan kasuwa ne shi dan kasuwa ne yace ai dan uwana ne na kasuwanci kaga wannan yan uwantaka ta kasuwanci kake nihi ko ko kuma ya zama na ku su kai ne ku duka kuna haduwa gidan giya to kaga ai yan uwan kan yan uwa ne na shan giya ko dan uwa ne to nan wurin a yan uwantakar da Allah ta'ala ya ambata ya ce wa ikhwanu lut kenan yan uwantaka ta ta dangantaka saboda Allah yana turo ma mutane dan uwansu daga cikin su yake turo musu annabi to shine Allah ta'ala ya ce wa ikhwanu lut da yan uwan lut wanda sun karyatar da annabi lut su ma kissa su shahararriya ce cikin alqur'ani ta yi ta maimaituwa wa ashabul aikati wa qaumu tubba wa ashabul aikati ashabul aika sune mutanen annabi shu'aib wanda Allah ta'ala faɗi su cikin suratul shu'ara ko yace kadzaba ashabul aikati al-mursalin idza qala lahum shu'aibun ala tattaqun wa qaumu tubba'in da mutanen tubba tubba wannan shine sarkin Yaman wannan sunan sarautan ne na Yaman kamar yadda Fir'auna sunan sarautan Misra ne a da ko to tubba ma sunan sarautan Yaman ne a da duk sarkin da ya mulki Yaman kamin musulunci tun lokacin jahiliya to wannan ana kiran shi da tubba to shi ma ka gana Allah bai faɗa mana ba cikin sarakunan wani sarkin ne cikin tubba'o'in wani tubba'in ne wannan ko kawai dai ya ka labarin cewa cikin wannan sarakunan da suka mulki Yaman akwai wani sarki wanda ya kafirce ma annabawan Allah ko da shi da mutanen shi Allah ta'ala ya maganin su shine qaumu tubba sai Allah ta'ala ya ce kullun kowanne daga cikin waɗannan kazzabar rusula ya ƙaryatar da manzannin Allah fa haƙƙa wa'id alƙawalin Allah na azaba ya tabbata a kansu haƙƙa alaihim wa'idi wa iqabi ina alƙawali na na azaba da uqubata ta tabbata a kansu wannan ayai tana karantar da mu cewa duk wanda ya ƙaryatar da manzannin Allah to sai alƙawalin Allah ya tabbata a kanshi menene alƙawalin Allah azaba uquba ko Allah ta'ala bai saba alkawalin shi to nan cikin wannan aya akwai mai da martani ga wasu daga cikin malamai waɗanda suka ce uh, Allahu la yukhlifu wa'adahu walakinahu yukhlifu wa'idahu suka ce Allah bai saba alkawalin shi in yi alkawali na alheri bai saba amma in yi alkawali na azaba yana sabawa sai suka kawo hujja suka ce ai saboda shi alkawali na azaba shi wannan saba shi yana cikin kyautatawa shi kuma Allah dama mai kyautatawa ne ga bayan shi saboda haka kenan in Allah ya alkawalin azaba yana sabawa amma in yi alkawali na rahama ba ya sabawa ya ce wanda ya aikata aikin alheri zai ba shi kaza to duk wanda ya ce ya samu wannan amma in ya yi alkawalin cewa wanda ya aikata kaza za a mai azaba kaza to akwai yiwuwar ya aikata a kimashi to wannan ayan martani ne a kansu ko ba martani ba ce domin Allah ya ce kullun kazzabar rusula kowanne cikin su ya karyatar da manzanni fa haqqa wa'id alƙawalin Allah ya tabbata a kan shi yannan ya nuna ko gobe wani ya karyatar da manzanni shi ma alƙawalin Allah zai yi zai tabbata a kan shi sannan fa haqqa wa'id wannan fa'un a wajen malaman usul tana cikin huruful illa kamar a ce saraka fa quti'at yadu ya yi sata sai aka yanke mai hannu kenan me yasa aka yanke mai hannun saboda satar da ya shi aka kawo fa'un ta illa saraka fa quti'at yaduhu go a ce sahafi salati fasajada ya yi rabkanuwa cikin sallah sai ya yi sujada kinan wannan fa'un sanannen abu ne cewa tana cikin huruful illa don haka nan ma illa ce ko ba matsayin illa take ba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id kowanne daga cikin su ya karyatar da manzanni sakamakon karyatar da manzannin da yayi sai ukubar Allah ta sauka akan shi ta tabbata wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi ne a cikin suratu sa'ad yace in kullun illa kazzabar rusula fa haqqa iqab kowanne daga cikin kafiran da Allah ya zana ya karyatar da manzanni amma uqubar Allah ta tabbata a kan shi kuma a cikin wannan suran ma za mu karanta wata aya da Allah ta'ala yake cewa la takhtasimu ladayya وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله زي كدينا وحدا أقب قرين la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da alƙawalin azaba ta ga duk wanda ya saba mani ma yubaddalu alqawlu ladayya kuma ba a canza magana a gaba garin to bace magana ce abba a canzawa abin da ke tabbataccen zance ma yubaddalu alqawlu ladayya ma'ana ba a canza magana ta alƙawalin da na yin azaba ga wanda ya saba mani wa ma ana bi zallamin lil abid dan haka kenan Allah bai saba alƙawalin shi na azaba wanda yayi makafirai bai saba alƙawalin shi dan wanda suka ce bai saba yana saba alƙawalin shi idan na azaba ne sai suka ce saboda wannan yana cikin kyautatawa dan haka jingina shi ga Allah ba tawaya bane wato ba tawaya bane ga Allah ya masa kawo hujja da magana wani sha'iri wanda ya ce wato wa inni wa in au'attu wa in au'attuhu aw wa'attuhu la mukhlifu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi wannan sha'irin ya ce ni idan na yi mai alƙawalin azaba ko alƙawalin kyautatawa to saboda kirki na ina cika alƙawali na na kyautatawa in saba alƙawali na na azaba yanan kaga yana yaban kan shi ne da cewa shi mutumin kirki ne in yayi alƙawalin azaba ko alƙawalin alheri sai ya saba na azaba ya cika na alheri sai suka ce to kaga wannan yana nuna kenan saba alƙawali na azaba wannan abu ne mai kyau to amma dai dalilai sun nuna cewa shi Allah idan yayi alƙawalin azaba ga kafirai sai ya cika masu shi sai ya cika masu alƙawalin da yayi kamar yadda ranar alkiyama ayan aljanna za su tambaye yan wuta kad wajadana ma wa adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqa qalu na'am sanan ga ya cika masa gun ayan aljanna za su ce mu dai alƙawalin da ubangiji yayi mun mun same shi gaskiya ne mun tarda shi daidai ne yanda ya faɗi shin kuma alƙawalin da ya muku kun same shi ya cika sai su ce eh wa adana mu'azzimin bainahum don haka kenan Allah bai saba alkawalin shi idan yayi amma wanda yake sabawa shine alkawalin azaba wanda yake yi ga musulmai in Allah ya alkawalin azaba ga musulmai to shi wannan Allah ta'ala yana yana yahi musu kuma shi ma ba sabawa bane kyautatawa ne da kuma yahewa da gafara saboda yalwar gafaran shi shi kuma dalilin da ya nuni akan haka shine cikin alkur'ani Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce mi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi Allah bai yin gafara idan aka yi mai shirka amma duk abin da ba shirka ba yana gafartawa ga wanda ya ga dama Allah ta'ala alƙawalin duk wanda ya mutu yana sata sai ya yi sai ya mai azaba ko to shikenan sai wani musulmi ya mutu yana sata kuma sai Allah ya ki mai azaba saboda mi saboda wannan ma duna zalika ne kuma tana yi shi yana cikin man ya sha'o yana cikin wanda Allah ya ga dama dan wanda bai samu shiga cikin man ya sha'o ba to shi sai alƙawalin azaba ya tabbata akan shi ko to kaga mutum yana iya mutuwa a matsayin shi na musulmi yana aikata wasu zunubai wanda dalili ya zo ya tabbatar da duk mai aikata wannan zunubin sai ya ta wuta kuma sai ya mutu shi ya ƙi zuwa wuta hakinan Allah ta'ala yana wannan ba saba alƙawari bane sai da a ce yana yahi ma musulmai yana kau da kai game da kurakuran su kamar yadda ya ta faɗi cikin alƙur'ani ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna su Allah yana karban musu kyawawan ayyuka ne sai ya kau da kai game da munanan ayyukan su don haka cewa Allah yana saba alkawali in yi alkawalin azaba dalilan alkur'ani sun nuna ba haka ba ne masu imani ne da musulmai Allah ta'ala yake musu mu'amala ta kyautatawa da gafartawa da kau da kai da yalwar rahama a gare su na'am amma na aya kenan ta tabbatar da martani akan waccan eh, wato zancen nasu na'am أفأينا بالخلق الأول Mm.
بل هم في لبس من خلق جديد Allah ta'ala ya ce afa ayina bil khalqil awwal shin mun gagara ni da halitta na farko balhum fi labsin bar dai su suna cikin rudu min khalqin jadid game da halitta sabuwa Allah ta'ala kaga wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da muka ambata ko cewa Allah yana kafa hujja da su a wajen tabbatar da cewa shi mai iko ne kan ya tado da matattu shin ku da kuke ganin cewa in kun mutu kun zama ƙasa dawo da ku abu ne wanda yake mai nisa shine Allah ya ce to a tambaye su a fa'ayina bil khalqil awwal mun gagara ne a wajen halitta ta farko farkon halitta bai gagari Allah ba sai sake dawowa da halitta sai ya gagari Allah sai Allah ta'ala ya ce bal hum fi labis bari dai su suna cikin rudani min khaliqin jadid game da sabuwar halittar da Allah ta'ala ya alƙawalin zai sake dawowa da su kenan ta ce khalqan jadida wanda ya faɗi a can cikin wato suratul isra na'am
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نعم.
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد na'am إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد na'am ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ta'ala ya ce wa laqad khalaqnal insan haqiqa mun halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma muna sane da abinda ran shi take yi mashi waswasi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu ne muka hi kusa gare shi sama ga jijiyan shi mai kaiwa ga zuciya idh yatalaqqal mutalaqqiyani a yayin da masu karban ayyukan shi suke karban ayyukan shi anil yamini wa anil shimal daga bangaren dama da bangaren hagu muqaidi suna zazzaune ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid babu wanda zai furta wata magana illa ladaihi ba ce gaba gare shi ba raqibun akwai wanda yake mai kula atid wanda yake halartacce Allah ta'ala ce walqad khalaqnal insan haqiqa mun halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma muna sanar da abinda ran shi take yi mashi waswasi Allah ta'ala saboda yalwa ilimin shi da sanin shi hatta waswasin da yake cikin ran mutum cikin zuciyan shi Allah ta'ala yana sanar da wannan waswasin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul hud ala innahum يسنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون لوكacin da suke lullubewa da tuhahin su Allah ya san abin da suke sirrantawa da abin da suke bayyanawa kenan Allah ya san boye ya san bayyane sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne wanda ya sirranta zance da wanda ya bayyana shi Allah da ka sirranta da ka bayyana daidai suke wajen shi istawata inda sirru wal alaniya da sirri da bayyana duka daidai ne wajen Allah babu wani manci ka ka daga murya ka yi hargowa ko kuma ka yi kuskuskus duk kadai ne a wajen Allah Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne muka hi kusa gare shi min hablil warid sama ga jijiyan shi wadda take kaiwa ga zuciya kinan kaga wannan zu- jijiya wadda take kaiwa ga zuciyan shi ai ita ce take kusa ga zuciyan ko to Allah ya ce ya hita kusanci ilimin Allah da sanin Allah ga abin da ɗan adam yake yahi wannan jijiyewar take haɗar da zuciyan shi kusanci da shi da haka kenan babu wani abin da zai ɓoyi ga Allah na ɗan adam sai Allah ta'ala ya ce idh yatalaqqal mutalaqqiyan kenan wannan iz muta'alliqun ne da wa nahnu aqrabu ilai Allah ya hi kusa gare shi idh yatalaqqal mutalaqqiyan lokacin da masu karban ayyukan shi suke guda biyu al mutalaqqiyani wato sune mala'iku guda biyu yatalaqqa ma'anar shi yatalaqqan shine lokacin da suke karban abin da mutum yake yi suna rubutawa domin at-talaqqi at-talaqqan kamar yadda Allah ta'ala ce fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai Allah ta'ala ya ce anil yamini wa anil shimal kenan anil yamini qa'idun wa anil shimali qa'idun wanda yake wato tabbace a bangaren damar shi da tabbace a bangaren hagu malamai sun ce qa'idun nan wurin ba kishiyan qa'imun bane ba zama ba ake ni a ka'idun nan ma'anan shi mulazim yana wanda yake lizimtar shi yake kasancewa tare da shi bangaren dama da bangaren hagu su ne mala'iku guda biyu da wanda yake tabbatuwa a nan bangaren shi na dama da wanda yake tabbatuwa a nan bangaren shi na hagu wanda yake rubuta ayyukan shi na alkhairi da wanda yake rubuta ayyukan shi na sharri tare da haka wato Allah ta'ala ya ce ya hi kusa da kai shi Allah sama ga wannan mala'ikun kuma ya hi kusa da kai sama ga jijiyar da take kai ma ga zuciya kenan kusancin Allah ga ah, wato bawan shi kusanci ne wato wanda yake na na ilimi kenan ba wannan ba kamar yadda wasu suke kawa hujja da wannan ba su ce ai Allah ya cakuɗi da halittun shi wal iyadu billah wannan magana banza ce abinda Allah ta'ala ya tabbatar a cikin wannan ayoyin shine ya tabbatar da yalwar ilimin shi da kuma cikar masaniyin shi game da duk abin da yake kai yana kawowa na dan adam wa nahnu aqrabu ilai don haka han mala'iku ma waɗanda Allah ta'ala ya sanya su dora rubuta ayyukan yan adam ba wai Allah ya sanya su saboda shi bai san ayyukan ba a saboda wata hikima ta daban domin rana alkiyama abinda mala'ikun nan suka nada shine za a huddo ma dan adam ko a huddo mai shi wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba hasan al basri yace wallahi Allah ya maka adalci duk wanda ya sanya ka kama kanka hisabi wallahi ya ma adalci to ko kotu kaje sai alƙalin ya ce to ima kanka shari'a yanzu duk yanda ka yanke makan kashi ne a kyauta ma ko ka yanke makan ka yanzu ga laihinka wanda kai kai a ganin ka me ya kamata a maka ka yi makan ka hukunci to haka Allah ta'ala zai ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to saboda cikar hikimar Allah da kuma tabbatar ma dan adam da hujja ta ko ina shine yasa Allah ta'ala ya wakilta waɗannan mala'ikun masu rubutu amma ba wai don Allah baya ganin shi ba ko kuma bai san me yake yi ba Allah ya kaga shi yasa can gaba sai da Allah ya fara tabbatar da cikar ilimin shi game da dan adam da kuma cikar masaniyan shi yasa ranar alkiyama aka tara shaidu gaba daya sai an kawo duk shaidun da Allah ya ce za a kawo littafin da mala'iku suka rubuta ƙasa ta yi magana ta ba da shaida fata jikinka ta yi magana ta ba da shaida halishanka ya ba da shaida wato duk abin da Allah ya ce zai yi shaida sai sun kare shaidunsu sai Allah ya ce nima ina gani kuma gaba na kai kenan da haka dan adam baya da wata hujja ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ta'ala ya ce babu wani wanda zai furta wani zanci babu wata kalima ko min kankantar ta wanda mutum zai furta illa ladaihi raqibun atid ba ce wato gaba gare shi akwai raqibun shine mala'ikan da yake kula mai tsaro atidi shi kuma shine wanda yake halartacce wanda baya ba kowa ko da da kyautawar ido to shine malamai anan suke cewa shin wai mala'ikun nan me suke rubutawa alkhairai suke rubutawa da kyawawan ayyuka da munana ko kuma komi suke rubutawa sai suka yi sabani sai suka ce alherai dai da sharri suke rubutawa in ka aikata aikin alheri su rubuta in ka aikata aikin sharri su rubuta amma in ka aikata abin da ba alheri ba ba sharri ba ba su rubutawa yanzu misali karshe ne ya ce wa na tashi ka tafi gida to wanga alheri ne ko sharri ne kaga ba ko ɗaya bane ko to sai suka ce wannan ba su rubuta shi idan duk abin da yake gudana na rayuwar dan adam wanda bai shahi aikin lada ba ko aikin zunubi sai suka ce shi ba su rubutawa abin da kawai suke rubutawa abin da yake da alaka da lada ko yake da alaka da zunubi wasu malaman su kuma suka ce a kawai komi rubutawa suke komi rubuta suke sai dai kawai daga baya abin da bai da alaka da lada ko zunubi wannan sai a share shi har wasu malamai suka ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu ai ana nihin yana shahe waɗannan abubuwa wanda ba na lada ba ko zunubi su ne yamma Allahu ma ya sha wa yuthbitu shine tabbatar da wanda suke da alaka da lada ko zunubi daga cikin ma'anonin da wasu suka faɗi to abin da ya hirin jaye shine abin da aya ta nuni ma yalfizu ma yalfizu ai ma yantiqu ma yantiqu bi kalimatin idza nataqa al insanu bi kalimatin wa in daqqat wa sagurat fa innaha tuktabu alayhi idan dan adam ya furta kalma duk kankancinta ko da ya kararrama ce to wannan kalmar sai an rubuta ta alheri ne sharri ne ba alheri bane ba sharri bane duk abin da kace rubutawa suke wannan shine tabbataccen zance go kenan rubutawa suke ko ma yana da alaka da aikin lada ko ba ya da alaka da aikin lada suna rubutawa sai dai daga baya wato sai zama wanda bai da alaka da aikin lada ko zunubi shi wannan sai a share shi amma dai tabbas kamar yadda aya ta faɗi ƙararra ma yalfizu aka ce kenan duk abin da ya fito rubuta shi suke shi yasa wato malamai suke cewa ya kamata dan adam ya ji kumyar waɗannan mala'ikun kai ya zaman to yanzu ko kai zaune kai ta surutan da ba su da digi ba lada ba zunubi sai kai awa guda kana ta ta ta ta kana ta labarin yace baka ji kumyar mala'ikun nan ba da suke tare da kai ta ba su aiki Allah ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin lalle tattare da ku akwai mala'iku masu kiyaye ayyukanku kiraman katibin masu karamci ne wajen Allah to tunda suna da karamci wajen Allah me yasa kai wajen ka ba su da karamci katibina masu rubutawa ne ya alamuna ma tafa'aluna suna sanar da duk abin da kuke aikatawa haka Allah ya faɗi yace wa yursul alaikum hafabatan Allah yana turo muku da mala'iku masu kiyaye ku masu tsare ku haka ayoyi da dama Allah ta'ala tabbatar da irin wannan ma'anai na cewa wato dan adam yana tare da mala'iku waɗanda suke kula da ayyukan da yake aikatawa da kuma maganganun da yake faɗi na alheri ko na sharri kenan kaga wannan duka yana nuna ciki shesa wato imam al-qurtubi yace cikin wannan aya akwai tsawatarwa game da aikata ayyukan sabo kenan mutum yayi hankali yace musamman ma waɗanda suke yi a boye wanda suke koyewa su aikata zunubai to kaga wannan aya ta ishi mutum wato karatu ya dauki izina ya ji tsoron Allah ko shi kadai yake ko akwai jama'a tare da shi za mu tsaya kan wannan aya abin da muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu sunana mu su mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم صب عليهم صوت عذاب إنك على ما يفعلون لبالمرصاد ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين